رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زام تاشي درسينا عشرين دتكوس أتكين كراتم بداية المجتهد na al'imam ibn rushd rahmatullahi alai yau 26 ga watan jumadal ula hijira ta 1440 kuma biyu ga watan biyu shekara ta 2019 ta miladiya na'am za mu tashi almas'alatu rabi'a ko a cikin masailud dima anwa'ud dima al-kharija min rahim wato nau'i na jinsin jini daban-daban da yake fitowa daga mahaifar mata na'am bismillah alhamdulillahi wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله نعم يقول المؤلف رحمه الله آه الإمام ابن رشد رحمة الله عليه يجي المسألة الرابعة مسألة تهدو تكم مسائل إن دسية كمر أصولني أو النبابي نعم اختلف ال- آه، فقهاء قديما وحديثا malaman fikihu sun yi sabani kadiman a farko a da wa hadithan da kuma a yanzu a zamaninsa kenan هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استهابة shin jinin da mace mai ciki take gani haila ne ko istihaba ne
فذهب مالك وشافعي malik da shafi'i suka tafiya zuwa ga في أصح a قوليه mafi ingancin kaulinsa guda biyu wato shafi'i yana da kauli guda biyu mafi inganci yana tare da malik وغيرهما wa gairuhuma ko fa zahaba ko da waninsu wato ba kawai malik da shafi'i ne suke da wannan kaulin ba نعم. إلى أن الحاملة تحيض ya zuwa ga cewa alhamil mace mai ciki tahid tana haila وذهب أبو حنيفة abu hanifa rahmatullahi alaihi na'am
وأحمد da ahmad ibn hanbal والثوري da su a thauri sufyan وغيرهم da waninsu ma daga cikin malamai إلى أن الحامل لا تحيض ya zuwa ga kan cewa alhamil mace mai ciki la tahid ba ta haila وأن الدم الظاهر لها دم فساد da kuma cewa jinin da yake bayyana gare ta da mufasadin jinin rashin lafiya ne wato jini yasashe ne fa- wa illa da kuma jinin illa jinin rashin lafiya
إلا أن يصيبها الطلق sai dai idan ciki idan haihuwa ne ya same ta in haihuwa ya same ta to wannan jinin da zai zo mata ya jinin nifas ne na'am naƙuda فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس domin sun yi ijma'i akan cewa wannan jinin da ke tare da wato haihuwa damu nifas jinin nifas ne jinin biki ne وأن حكمه حكم الحيض da kuma kan cewa hukuncin jinin biki hukuncin jinin haila ne في منعه a الصلاة cikin hanawarsa ga sallah وغير ذلك من da kuma wani wannan daga cikin hukunce-hukuncen jinin haila ولما- abubuwan da haila yake hanawa shi ma nifas yake hanawa na'am ولمالك وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل إذا تمادى بها الدم من حكم الحيض إلى حكم الاستهاضة أقوال مضطربة to malik da mabiya- malaman mazhabarsa wato a cikin wato canzawar jinin mai haila wadda take yin mai ciki da take yin haila idan jinin ya wuce ya- idan wajen idan jinin ya zarce tare da ita a to ta canza ta ciru daga hukuncin haila tunda sun ce tana haila ya zuwa ga hukuncin istihaba to suna da maganganu masu karo da juna
أحدها ɗaya daga cikin akwal ɗinsu أن حكمها حكم الحائض نفسها cewa hukuncinta shine hukuncin mace mai haila nafsiha kamar yadda mai haila take dangane da yadda za ta ciru daga haila zuwa ga istihaba haka ma mai ciki in ta ga jini haka za ta ciru a a za ta ɗauki hukuncin mai haila Ya- ba za ta a, irin halin da zai mai da ta zamanto istihaba kamar halin da mai haila ne zai mai da ta ka zamanto istihaba أعني ya wato sun- sun- ina nufin إما أن تقضي أكثر أيام الحيض in ma dai ta zauna har ya zuwa ga matukar mafi yawan kwanakin haila shine kwana goma sha biyar ثم هي مستحاض sannan bayan kwana goma sha biyar jinin bai tsau- bai dauke ba to sai ta ce to ita istihada take sai ta fara sallah وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة بثلاثة أيام ko kuma ta yi istidhari ta ƙara kwanaki uku akan kwanakinta wanda ta saba al'ada tare da su da kwana uku malam ya kun majmu'u zalika aksara min khamsata matsawar dai idan aka tara kwanakin al'adar da kwanakin ƙari uku ɗin bai fi kwanakin aka- bai bai fi a, bai wuce bai zarce ya ya fi kwanaki goma sha biyar yawa ba
wa qila kuma kauli na biyu kenan ko wakila kauli na uku innaha taq'udu ha'idan waɗansu a wani kaulin aka ce ta zauna a hukuncin mai haila ضعف أكثر أيام الحيض wato rubin akthar ayyamil haid wato wata guda kenan kwana talatin mai haila ce na'am وقيل waɗan a wani kaulin kuma aka ce إنها تضعف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور allati marrat laha cewa a wani kaulin kuma aka ce za ta rubanya wato mafi tsawon kwanakin haila da adadin watannin da suka wuce gare ta
ففي الشهر الثاني ga من- tafsilin fa fi shahri thani min hamliha a cikin wata na biyu na cikinta in ta ga jini تضعف أي أك... تضعف أك... أيام أكثر الحيض مرتين a a tudha'ifu dai ko a a وتضعف
ضعف ضعف Mm, tudha'ifu tudha'ifu din ne adhafa eh sai ta wato ta rubanya a kwanakin mafi tsawon haila marrataini sau biyu a wata na biyu wato sai ta zamanto jinin in a cikin wata na biyu ne ta ga jinin tana da ciki sai ta ga jinin a cikin wata na biyu to kwana talatin ne na'am وفي الثالث idan kuma a wata na uku ne ثلاث مرات wa- kwana- wato sau uku kwana arba'in da biyar وفي الرابع a wata na hudu kuma أربع مرات sau hudu wato kwana sittin wa kadhalika ma zadatil ashhur hakanan ma yanda watannin suka karu Mm, to amma a a a ahlari cewa yayi wata ɗaya zuwa uku kwana goma sha biyar ko wata uku zuwa shida kwana ashirin Mm, wata shida zuwa lokacin haihuwa kuma wani hauhi ya ce
sha biyar zuwa ashirin ashirin zuwa ashirin da biyar
wani hauhi shi ne wani hauhi din suke ah, ah. to wannan dai duk misali ne na ittirab din kaga shi bai kawo ma wannan kaulin ba na mai ahalari wanda yake nuna al- abinda dai shi ibn rushd ya faɗa yace al aqwal ittarabat Mm. ya abin da yasa ma ban rike su ba saboda ni kawai ni na rinjayar da mazhabar ahmad mai haila mai mai ciki ba ta haila Ah. a za mu ji dalilin nasu ai yanzu da mata ne suka yi wannan ababin haila ya kaga ba za su yi wannan ba a sun yi akwai wata a ummul qura ta yi ahkamul haidi wan nifas fil fiqh fi shari'a al islamiyya risala ce ta magister da ya thesis ɗinta na magister a bata wani ijtihadi ba ita ma ta ba abin da ce na da fiqh ne ta zazzaro su a za ta yi Hmm? to me hukuncin su eh me hukuncin su kai kai musu fatawa ko kasu je asibiti kai kai musu fatawa to gashi gashi an rama yana cewa yadda kununan jannata bi gairi sabin wala azabi na'am
نعم وسبب اختلافهم في ذلك to dalilin sabanin su a cikin wannan mas'alar أسر الوقوف على ذلك بالتجربة wato wahalar tsayuwa isa ga wannan a, al'amari bi tajriba da wato yau da gobe
واختلاف الأمرين da kuma cakuduwar al'amuran guda biyu ɗanne ne al'amrain ɗin na'am al'ayi alhaid wal istihaba fi waqtil habl
في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة na'am dalilin saɓaninsu a kan wannan shine wahalar wato a- a- i- isuwa ya zuwa ga sanin wannan bitajriba ta hanyar a, wato a, al'adar mata na yau da gobe واختلاط الأمرين da ya kudura al'amuran guda biyu shine yin yin istihada din jinin istihada da jinin haila a lokacin ciki فإنه مرة يكون الدم التي الذي تراه الحامل دم حيض domin shi a wata marar jinin da mace take mace mai ciki take gani yana kasancewa jinin haila وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرا wannan kuwa shine idan karfin macen take cikakke kuma a- a- aljanin dan ci- a- a- cikin da take da yake cikinta sagir dan kankani ne dan shi kuma a cikin ilimin tibbin su shi kuma abin da yake nuna wato in macen tana da karfi cikar halitta kuma dan ba shi da karfi wannan ba zai hana dan ba zai bai sai hana ta tai haila ba sai tai haila shi a fadin su kenan a cikin kun san likita ne shi ma eh, tabib ne malamin falsafa ne kuma malamin fiqh kuma tabib na'am وبذلك أمكن أن يكون هم حمل على حمل don haka sai ya zamanto ya yiwu ya zamanto ciki akan ciki
وعلى ما alama hakahu Baqarat.
bakarat a bisa abinda a a a bakarat a a a- a- abin nan abkarat da suke ce masa ko wajali yunus galileo kenan wasairul atibba suka hikaito wane ne bakarat da larabci a cikin larabawa wane ne bakarat a a- a So- So- socrates socrates shine amma wannan abkarat wannan bakarat Mm. wane ne da turanci الجنين صغيرا jali yunus galileo Mm. galileo philosopher ne ai shi ba na greek ba ne ma shi na latin ne tunda nan italy ne ko duk ba musulmi ba ne wayannan greeks ne da It- da latin da romans na'am وسائر الأطباء da sauran likitoci na'am mu ci gaba nan ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه na'am wa marratan wani lokaci kuma a a wato a jin- jinin da mace take gani a a- t- take gani saboda raunin wato shi aljanin a ɗan tayin da yake cikinta wa maradihi da rashin lafiyarta التابع لضعفها wanda shi kuma ومرضها rashin lafiyar nata raunin nasa yana bin rauninta ne da rashin lafiyarta a mafi ya- a mafi ga- ma- ma- ma- mafi yawan lokuta فيكون دم علة sai ya zamanto jinin illa ne da kuma jinin rashin lafiya وهو في الأكثر دم علة shi kuma wannan jinin mafi yawa jinin da mace mai haila mai ciki take gani da mu'illa jinin rashin lafiya ne to kun gani shi ya mayar da dukkan sababin sa- sababul khilaf din mas'ala ce ta tib ba matsala ce ta shari'a ba kuma al'amarin ba haka bane matsala ce ta shari'a in kuna so ku je a cikin tafsirin suratul ra'd a cikin adwa'ul bayan a faɗin Allah ta'ala Allahu ya alamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad gashi nan yayi mas'ala ikhtalafa al ulama fi ad-dam alladhi tarahu al hamil hal huwa haidun am damu nifa dam, damu fasad Mm. matsalar tana komawa ne ya zuwa ga istidlal da abin da shari'a take nuna babbar hujjar jumhur shine hadisin annab hadisin ibnu umar da ya ce thumma liyumsik a- a- wato eh, jumhur anan su ne hanafiya da imam ahmad da sufyanu thauri da suka ce jinin da mace take gani jinin eh, mai mai ciki jinin istihaba ne annab sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma liyutalliqha ha a, a, a, a, a, tahiran au ha'ilan sannan in ya so ya sake ta tahiran tana mai tsarki au ha'ilan ko tana mai ciki kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita hukunci tsakanin mai ciki da mai tsarki saboda haka mai ciki ba ta haila mai ciki mai tsarki ce tunda shari'a ba ta jam'i bainal mukhtalifaini tana jam'i tsakanin mutamathilai abinda suke sabani daban ba za ta hada su ba bakan ka shari'a ta hada abubuwa tare to sun zamanto hukuncin su daidai yake wannan shine babbar hujjar ah, da kuma sauran hujjoji ah, ah, da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuta hamilun hatta taba wala ha'ilun hatta tustabra bi haida ba a saduwa da mace mai ciki kuyanga da aka saye ta hatta taba har sai ta a haife wala ha'il kuma wadda take ba mai ciki ba hatta tustabra bi haidha har sai an yi mata istibra'i da haila daya Ah, kuma da a ce mace da a ce mace mai ciki tana haila ai da za a ce za ta yi idda ne bil akra ko wallahi ya isna min al-mahidi min nisa'ikum in tartum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid wal muta'anci kuma wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru Hmm? to kaga dukkan mai haila ta shiga ciki amma sai aka togace mai ciki wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun kaga ya nuna mace mai ciki ba zatul aqra bace mafhumin wannan dalilai da dama masu nan dai sun kawo saboda haka alkawal da cewa mace mai ciki ba ta haila shine akwa kuma abinda ma ilimin likitanci ya nuna kenan tunda yanzu in mace tana haila in mace tana da ciki kuma ta ga jini garzaya ya kamata ta yi ta tafi asibiti malam muktar ba ta zauna a gida ba ta ki zuwa asibiti in mace mai ciki ta ga jini ta garzaya ta tafi asibiti in ba haka ba sai ta rasa cikin in ba haka ba sai ta rasa cikin Eh? Eh. Ah, eh, na na uthaymin na'am eh shine huwal na'am eh makon jinin da fita a matsayin hanyar to shi ke zama to gasa un jinin shi yake zama mai abincin jinin din an ta yin da ke ciki a wajen wasu likitoci Aha, wannan ko da Allah. Wannan wannan wannan wannan irin duk eh, likitancin da ne. Likitancin da ne abubuwa da ah, ai jinin haila abinda muka abinda ilimin zamani yanzu ya nuna shine kan cewa jinin haila ah, ah, wato da ah, da da kwan da ba a yi fertilizing ɗinsa ba da kuma irin abubuwan da suka rirrike a jikin womb wanda suke rike ciki idan ba a yi ciki ba to shine mahaifa take jefar da shi Hmm? shine mahaifa take jefar da shi idan ku aka riga aka yi ciki to babu abin da zai fito Hmm? babu pollen din ah, ba- babu ovaries din sannan kuma abin da yake rike a cikin wanda dama shine yake zagonyewa daga cikin mahaifa ya riga ya rike cikin to haka ina yake wanda zai fita in ka ga ya fita to wata illa ce wata illa ce ko ana a, ji- a, a, mahaifar tana motsi yana a, a, a tana nema ta zubar da cikin ko makamancin wannan amma a ce wai abincin da ai abin da ke shiga cikin abin da ke shiga cikin mahaifiya ai ba ai daga jinin ai daga jinin jijiya ne ba daga jinin mahaifa ba ne tunda umbilical cord din shine yake haɗe ai ba da mahaifa yake haɗe ba Hmm? yana haɗe ne da jijiyoyin jikin mace Hmm? Hmm? saboda haka a ce ma wannan a kawo shi kuma wani lokacin aka faɗi wannan sai a ce a ai tun da sheikh ya faɗa an faɗi wannan a to bayan kuma shi kansa sheikh ya dogara ne da abin da littafan da suka rubuta wanda yake ba daga maganan annabi sallallahu alaihi wasallam bane daga maganganun malaman a likitanci ne yanzu kamar shi kaga ibnu ibnu rushd abin da ya sani kenan ya ce ga abin da yake kawo sabanin cewa mace idan kakkarfa ce to za ta iya yin haila in ku mai rauni ce saboda rauninta to jinin sai ya zama to jinin rashin lafiya su abinda li- li- likitancin su ya nuna musu kenan kuma ya ce dalilin sabanin malaman shari'a kenan a dalilin malaman sababu ikhtilafihim sabanin malaman eh ya mayar da sababul kun san a, babban fa'idan wannan littafin shine ya nuna maka sababul khilaf koyaushe malamai suka yi sabani ka gane me yasa suka saba to wani lokaci a cikin sababul khilaf din zai faɗa wani lokaci a cikin sababul khilaf din ba zai faɗa abin da yake ba saboda haka abin da yake hakikanin sababul khilaf din wannan ta'arudul adilla ne ta'arudul athar amma waɗanda suka ce a, jinin da mace take gani jinin haila ne to a a, gaskiya yanzu ba zan iya halatto dalilansu ba Uh, ba zan iya halatto dalilan ban sani ba ko shi Sheikh Amin ya kawo Ah, ya kawo na'am ya ce wahtajja man qala inna ad-dama alladhi tarahu al-hamil haidun bi annahu damun bi sifati al-haid cewa jini ne da sifar haila yana fita ta gaban mace fi zamani imkanihi a lokacin yiwuwarsa Mm, a lokacin yiwuwarsa to kaga wannan ma akwai musu Mm, lokacin da mace take da haila zaman ne na imkan abinda suke nufi da zaman imkan shine wato ma'ana ba ya isa bace ba kuma wallati lam wallahi lam yahidun bane Eh, shine zamanul imkan din da suke nufi aha wa bi annahu mutaraddidun mutaraddidun bayna kaunihi fasadan li'illatin aw haidan Mm, cewa yana taraddudi in ma dai ya zamanto jinin rashin lafiya ne saboda wata illa wa in ma haila Mm, sun ce wal asul assalamatu min al illa lafiyayya ce babu wata illa saboda haka fa yajibu istishabul asl sai a tsaya akan asl din a ce wannan jinin haila ne wahtajja man qala bi annahu damu fasadin bi adilla Ka- su wa'in- na'am su wancan wasu lamina ta dubi adilla su- su su malik din shine hujjar su wannan a wanda suka ce tana yi wanda suka ce tana yi na haila ne ba wanda suka ce haila ne adilla shari'a adila shari'a a babu wannan shine shine dalilin su istadallu bil ma'qul na'am istadallu bil ma'qul to su kuma wadancan istadallu ma jaa fi ba'd riwayat hadith ibn umar fi talaqihi imra fi talaqihi imra'atahu fi al-hayd anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala li umar murhu falyuraji'ha thumma litalliqha tahiran aw hamila وهذه الرواية أخرجها أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة قالوا قد جعل الله الحمل قد جعل صلى الله عليه وسلم الحمل علامة على عدم الحيض كما جعل الطهر علامة لذلك ومنها قاشنا دي ح- دكما حديث لا تضع حامل حتى تضع ومنها أنه دم في زمان لا يعتاد فيه الحيض غالبا فكان غير حيض قياسا على ما تراه اليائس بجامع غلبته غلبة عدم الحيض في كل منهما وقد قال الإمام أحمد إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم to da ka taya za a ce ah, daga mace ta gaba ta ga al'adar ta ba sai ta je asibiti ta dauka cewa to ko al'ada ta zo to ya zai kuma ya zamanto kan cewa eh, zai zamanto al'ada ne wa minha annahu law kana dama haidin man tafat anhu lawazimul haid فلما انتفت عنه دل ذلك على انه غير حظ لان انتفاء اللازم يجب انتفاء الملزوم فمن لازم الحيض حرمه الطلاق ودم الحامل لا يمنع طلاقها للحديث المذكور آنفا مم. ومن لازم الحيض أيضا انقضاء العدة به ودم الحامل لا أثر له في انقضاء عدتها لأنها تعتد بوضع حملها لقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نعم إيه سوا su kamar imam Muhammad تا سكي رقود مفهوم sun yi kokarin kwatanta shi cikin da kuma wato tsarkin da aka zo tunda kamar sarihata annan su salama shi ya ce a macen ba ta al'ada ba yayin da take da ciki kawai sun kalli wani irin mafhum suka yi riko da shi
mafhum din shine kan cewa a wanne daga cikin anwal mafhum muwafaka ko mukhalafa in mukhalafa ne wanne sai ya kamata tunda ka karanta usul ka rinka ka rinka amfani da mustalahat daidai wa daida eh ba ruko su ai eh? eh to shine wannan mafhum kenan a zama muwafaƙa ne
ta yaya aka sun ce falyutalliqha tahiran aw hamilan eh yayi ya sake ta tahiran aw hamilan tana mai tsarki ko kuma tana mai ciki saboda haka istidlal wannan istidlal suka yi ba wai akwai aiki ne bil mafhum ba al istidlal shine kan cewa al hamil a a- al- wato a- a- al hamil a, fi hukmi tahir Mm? tunda an ba su hukunci daya wajen ijazatu talaq kuma duk me ya kawo wannan ba shine at talaq fil haid ba Eh? ba shine ba aka hana shi cewa ya- ya- ya ya- ya ciki a cikin haila a ya sani ya saki a cikin haila to an ce masa ya saki a lokacin tana da ciki inda mace tana da ciki ba dole ba sai yayi saki a cikin haila kenan yayi abin da aka an hana shi kuma an umarce shi jam'u bainal mutanaqidain Eh? an hana shi ya saki cikin haila kuma an umarce shi ya yi saki lokacin ciki in mace tana haila lokacin ciki kaga an ce kar ka yi kuma an ce ka yi mafu ayan ba mantuk ne wannan ai eh mantuk a wal ni dai wannan dai istidlal ne suka yi. ba lalle ba lalle a ba qiyas bane istid ah, ni abin nan fi ma'anan nas ne wannan abu wannan fi ma'anan nas ne ba zan can qiyasi ai ai qiyasi shine ya zamanto kan cewa tushbihul tahira tahir
a'a alhamil la tahir wannan a wannan a dalalatul iltizam ne dalalatul ilti a- a- a- abinan dalalatul iltizam ne A, dalalatul iltizam ne min lazim a- i- a, daga lazimin halatta saki a lokacin ciki laziminsa ya nuna mai ciki ba ta haila min lazimihi an alhamil la tahid li'annahu mamnu min iqa'i talaq fil haid an hana shi ya saki cikin haila amma an halatta masa ya saki lokacin ciki saboda haka min lazimihi da bidalalatil iltizam shine abin da yake tawaqqaf alaihi sidqul kalam shar'an aqlan aw shar'an kaga hatta domin wannan abin ya zamanto a magana ta yi istiqama shar'an dole sai ka ɗauki wannan lazima dalalatul iltizam ne na'am
aka ce misali kai ce in tana kai magana kudin ana ce amma ita wanda ba kudin ba yi halal ne a idan kar sai yi kuyanga tana da ciki ba za ka sadu da ita ba har sai ta haihu amma ne ita in ta dan bawanka ne amma ba ɗanka ba ne dan bawanka ne in ta haifa ce ita ba ta da na'am wacce take hora ba ta da mata ce ne mata mata mata mai ciki ba sai dai in cikin ba naka bane in cikin ba naka bane ta zo maka gida da ciki kuma kai shiru ko kuma ka santa da ciki ka ci gaba da saduwa da ita Uh, shi ma haramun ne ka ciyar da kamar yadda imamu shafi yake cewa haramun ne mutum ya shayar da zar da, da, da, da shukar wani da ruwansa idan ka yi baka da dam idan ka san tana da ciki kuma kana ka san ba naka ba ne sannan ka sadu da ita to shi kenan wannan ciki ya zama naka ba za ka iya nafayinsa ba
amma ba ta Eh, na'am in baka sani ba to shine sai a duba mudda idan yazo li muddati aqsa wato aqallul haml in yazo li li aqallul haml ba naka bane zaka yi wannan na- qat'an ba naka bane amma in yazo li aktharil haml baka yi nafiyin sa ba baka yi nafiyin sa ba sai da al-li'an in kuma ka ci gaba da saduwa da ita li'anin ma ba za a baka ba Mm, dama kai ba wa ham- wa sakitun wal hamlu hamlun bayyinun yuhaddu mutlaqan wala yalta'inu haddi ma za a yi ma mutum to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta